نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na bakwai ga watan Ramadan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447 daidai da 24 ga watan biyu miladiya ta 2026 kamar dai yadda muka saba haduwa a wannan masallaci na Juma'a mai albarka masallacin Ammar bin Yasir da ke cikin wannan unguwa ta hausawa ɗan fulani a cikin birnin kano domin ci gaba da karanta alƙur'ani da kuma tarjamar ma'anoninsa gwargwadon hali muna kuma cikin sura ta uku cikin surorin alƙur'ani ta sama suratu ali imran a jiya mun karanta faɗin allah maɗaukakin sarki ya ayyuhan ladina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala aya ta 118 muka kuma tsaya daidai fadin Allah ta'ala wa ma ja'alahu Allahu illa bushra lakum wa litatma'inna qulubukum bi aya ta 126 a yau ma insha Allah kamar yadda muka saba zamu ji ainihin wato karatun ayoyin kafin kuma mu koma wajen fahimtar ma'anoninsu insha Allah to insha Allah ina ganin jiya mun ɗauko bayani game da abin da ya shafi yaƙin Uhudu a cikin jeren giyar ayoyin da muka ji daga ƙarshe to ina ganin zai sake karanta mana tsalaran ma zai fara daga wa idga da insha Allah dan mu haɗe bayanin cikin darasi guda insha Allah na'am
وإذ خلوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما نعم وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوا يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون haka ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم mumtaz Allah madaukakin sarki yace wa idh gadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital katina lokacin da ta sa'adda kai sammako ka bar gida daga wurin iyalinka kaje kana kokarin shirya wa muminai wurin da ya kamata su tsatsaya domin yin yaƙi. Wallahu sami'un alim, lallai Allah maɗaukakin sarki mai ji ne kuma masani ne. Izhamma ƙa'ifatani minkum, cina lokacin da wata jama'a guda biyu daga cikinku suka nufi an tafshala sujada baya wallahu waliyuhuma Allah madaukakin sarki shine majibincin su wa ala allahi falyatawakkalul mu'minun mu'minai ga Allah ta'ala ne kadai suke dogara walaqad nasarakumullahu bi badari lalle haqiqa Allah ya taimake ku a yakin badar wa antum illa alhalin kuna raunana kuna da rauni a lokacin fattaqullaha kiyaye dokokin Allah la'allakum turhab la'allakum tashkuruna dan ku zama cikin masu godiya ga Allah id taqulu lil mu'minina tuna lokacin da kake cewa mu'minai alan yakfiyakum shin bai ishe ku bane an yumiddakum rabbukum Ubangijinku ya kawo muku ɗauki da agaji ko ƙari na ɗauki da agaji, bi talatati alafin minal mala'ika na mala'iku dubu uku munzalina waɗanda ake saukarwa daga sama, bala lalle wannan ɗauki daga Ubangiji ya ishe ku. In tasbiru idan kuka yi haƙuri, watattaku kuka kiyaye dokokin Allah. wa ya tukun min faurihim ko da sun zo muku mana sun afko muku min faurihim da gaggawar da shigar sauri suka afko muku haza a daidai wannan lokaci yumdidu kuma rabbukum to ubangijinku zai ƙara muku wani agajin bi khamsati alafin minal mala'ikati na mala'iku dubu biyar musawwimina masu alama waɗanda suna da wata alama wa ma ja'alahu Allah Allah bai sanya wannan ba illa bushra lakum sai dan bushara da albushir gare ku walitatma inna qulubukum bi kuma dan zuciyoyinku su natsu da shi wa man nasru illa min indillahi ba a samun wata nasara in ba daga wurin Allah ba al'azizi mabuwayi alhakimi mai hikima liyaƙaƙa a ƙarafan minan ladina kafar don Allah maɗaukakin sarki ya karya lagon wasu daga cikin kafirai, au ya bitahum ko kuma ya taɓar da su fayan ƙalibu ha'ibina wato su dawo suna waɗanda suke taɓaɓu. Laisa laka min al'amri shai'un, Allah ta'ala ya ce babu wani abin al'amari da ke hannunka. au ya tuba alaihim in Allah ya so ya karɓi tubansu au yu'adhibahum ko ya azabtar da su fa innahum zalimun lalle su azzalimai ne walillahi ma fi samawati wa ma fil ard mulkin abin da ke cikin sammai da mulkin abin da ke cikin ƙasa dunna Allah ne yaghfiru liman yasha yana yin gafara ga wanda ya ga dama wayu azibu man yasha yana kuma azabtar da wanda ya ga dama wallahu ghafurur rahim Allah ne gafara ne kuma mai jin kai wannan shine ma'anar waɗannan ayoyi ma'ana ta gaba gaba kenan game da waɗannan ayoyi da muka ji kafin mu koma ɗauko ainihin wato kissar da muka fara karantawa jiya da buƙatar mu sake ɗaukan aya ta farko cikin ayoyin da muka karanta jiya muka ji fassara su ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu bitana lalle wannan aya tana dauke da darussa masu yawa tana kokarin ankarar da mu'minai da kuma wayar da kansu su san kansu su kuma san zaman da za su yi da magautansu a addinance da haka Allah madaukakin sarki ya nuna cewa yana daga cikin imani nisantar abokanan shawara waɗanda suke miyagu wannan ayar tana nuna mana lalle duk sanda mutum yake da wata dama da yake buƙatar shawara to ana buƙatar amintacce shi yasa aka ce almustasharu mu'taman duk wanda aka nemi shawararsa to an amince masa an yadda da shi da haka ya faɗi tsakani da Allah ya kuma ba da shawara irin wadda ko shi ne iya abin da zai kira. To shi ko kafiri ba shi da amana, innahum la aimana lahu ba su da aminci ba su da amana, da haka ba za ka ɗauki amana sirri, amana neman mafuta a rayuwarka, neman mafuta a addini, neman mafuta a mulkinka idan kai mai mulki ne ko a harkokinka na kasuwanci kuma ka nemi wannan mafitar a wajen wanda ba amintacce ba to shine Allah madaukakin sarki ce na daga cikin sufofin imani na daga cikin abin da ake sufanta masu imani da shi shine wajen neman shawara ko abokanan shawara to sukan nisanci albitanatu so wato mugun abokin shawara da haka wannan aya tana ankarar da mu ba kwa mugun abokin shawara irin waɗanda suke ya karkata a addinance waɗanda suke maka zagon ƙasa a siyasance suke maka zagon ƙasa a tattalin arzikinka waɗannan ba ka da magautan da suka wuce su kuma a zamanto al'amura sun dagule kana neman mafita ya zama ka rasa waɗanda za su baka shawara don ka samo bakin zaren fita daga cikin matsala sai waɗanda dama suna fatan ka fada matsalar shi sa sai Allah ta'ala yake gaya mana la tattakhidhu bi qanatan min dunikum in har za ku nemi abokan shawara idan wannan musulmin baka yarda da nagartarsa ba ga musulmai nan da yawa ga ƴan uwanka mu'minai nan da yawa shin mu'minan karewa suka yi ne kakaf waɗanda za su iya baka mafita mai kyau waɗanda za su iya taimaka ma da kyakkyawan tunani da shawara har sai ka nema daga wajen waɗanda ba muminai ba sai ka nema daga wajen waɗanda ba musulmai ba abu na biyu mu fahimci cewa in Allah ya jarrabe ka da mu'amala da wanda maƙiyinka ne cikin jarabawar Allah sai ya haɗa ka mu'amala da shi kai ka sani shi ya san shi makiyinka ne to kuma gashi yanayin mu'amala ta hada kamar irin zamantakewar da muke a nan ƙasar tamu misali za a ga wasu faminkum kafirun wa minkum mu'minun wasu daga cikin ku kafirai ne wasu kuma mu'minai ne kuma ga darura ta zaman ƙasa ta hada dole an ayyuka musamman a matakin federal government za a ga duk tare ake a ofisoshi tare ake a kaza duk za a ga saboda ainihin wannan haɗakar ta haɗa da haka kaga akwai mu'amala sannan ƙila a yanayi na kasuwanci shi ma a haɗa ake wasu daga cikin 'yan kasuwa musulmai ne wasu daga cikin 'yan kasuwa ba musulmai ba ne to idan Allah ya jarrabe ka da mu'amala da wanda maƙiyinka ne to ka yi hatara ka dinga yin sama-sama kar ka saki jiki da shi kar ka yadda da shi ɗari bisa ɗari wannan abin da aya take nuna maka ke duk da cewa babu wani abu na zahiri na zai cuce ka da ya bayyana alamu suna nuna kamar ba shi da wani mugun nufi game da kai to tun da dai aƙida ta raba ku wannan imanin da wannan kafircin ba ƙaramin wawa keken giɓi ba ne da ke tsakaninku da aka sani cewa wannan aƙidar ta kafirci tana nan tare da shi da aka ka dinga mu'amala da shi ala hazari ka yi hattara ka dinga bi sannu-sannu kuma ka yi hattara da bayyanar da sirrinka gare shi wai ko da ya yi maka rantsuwa cewa yana ƙaunarka walau halafa annahu yuhibbuk ko da zai maka rantsuwa da huruful kasmi cewa yana ƙaunarka to ka ji amma dai abinda alkur'ani yake gaya maka babu ran da zai zama cikakken masoyinka sai ran da ya zama mumini irinka kamar yadda Allah ta'ala ce ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a ran da duk ya hade ya zama irinka yake da imani irin naka yake ɗayanta Allah da bauta yake yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam biyayya to a daidai wannan lokacin ka iya sakin jiki da shi cewa da gaske yake saka wannan shi ne abin da aya ta farko take magana a kai sannan daga cikin abin da muka fahimta cikin ayoyin wato maƙiya addini maƙiya musulmi ko da yaushe suna son su ga musulmi sun faɗa musiba babban burinsu da abin da ke sa su nishadi su ga musulmi suna shan wahala daga cikin irin mugun nufinsu da tanadinsu in sun samu dama za su yi wa musulmi zagon ƙasa a tattalin arzikin musulmi za su yi wa musulmi zagon ƙasa ta yanayin a siyasance za su yi wa musulmi zagon ƙasa a addinance kai za su wa musulmi tsawon ƙasa a mu'amalance ka san da wannan in ji alƙur'ani in kai ɗan daɗi arna ne to kaje kai ka sani amma dai ka sani cewa ga abin da alƙur'ani yake faɗa maka game da su in kai baka ɗauke su haka ba su sun ɗauke ka fiye da haka domin Allah ya gaya ma qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar duk da cewa in ka koma cikin suratul mumtahina akwai ayoyin da suke magana akan ka mu'amalance su da kyautatawa da ihsani matukar basu cutar da kai ba addinance wannan babin zamantakewa babin mu'amala ka mu'amalance shi da yanda ya mu'amalance ka kyautata masa yanda ya kyautata maka babu alamu na zahiri da suke nuna zai cuce ka to a irin wannan gabar ka kyautata masa makwabtaka ta hada ku akwai haƙƙin makwabtaka wannan kuma shi kuma layin daban yake da aka daga cikin mafi mahimmancin abinda suke buri game da ku in suka samu dama shine su yi muku zagon ƙasa a waɗannan ɓangarori masu mahimmanci zagon ƙasa a addinance zagon ƙasa a siyasance zagon ƙasa a tsarin tattalin arziki zagon ƙasa mu'amala daga cikin abin da za mu ɗauka a cikin waɗannan ayoyi a tadabbur fi ayatin da wato ko da yaushe ba an saukar da ayoyin nan bane don mu karanta su mu dinga wuce su na daga cikin hikimar saukar da alƙur'ani shine mu dinga zurfafa tunani wajen fahimtar ma'anoninsa shi sa Allah ta'ala ce afala yatadabbaruna alqur'an am ala qulubin aqfaluha أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا afalam yadabbarul qawla haka Allah ta'ala ya dinga cewa ba za su dinga tadabburi bane da aka alqur'ani ba ta kai kawai kai ta karanta shi ba kai ta karanta shi karanta shi ake ana nutsuwa ana tadabburin ma'anoninsa da haka daga ciki ana buƙatar at-tadabbur fi ayatin lahi wato yin tadabburi cikin ayoyin Allah da kuma zurfafawa wajen fahimtar ma'anoninsu domin in ba wannan kake yi ba to ba za ka ɗanɗani zaƙin alƙur'ani ba ba kuma za ka ci wata riba mai yawa ba game da wannan babban littafi da Allah ta'ala ya saukar mana wanda a cikinsa akwai albarka akwai shiriyar mu duniya da lahira sannan abu na gaba Allah maɗaukakin sarki a ƙarƙashin wannan aya za mu fahimci yana an karar da mu mu yi hattara muminai su hattara wajen gabatar da ahalul kitabi cikin yahudu da nasara wajen jagoranci wannan lalle mu yi hattara da wannan mu yi hattar jagorantar da su cikin al'amuran tun daga irin sufar su Allah ya gaya mana ba su samu dama ba ma yaya ballantana a ce su suke da wuƙa da nama a kanmu daga ciki wato kodayake suna farin ciki da abin da yake ƙona wa musulmi rai kamar yadda kuma suke baƙin ciki da abin da ke faranta wa muminai rai wato kodayake hannun riga kuke tafiya ka gane su a haka duk wani ci gaban ka ba sa san sa in kuma ka ba ka kowa farin cikin shigar ka matsala sannan ka sani makiya addini ba sa ƙasa a gwiwa wajen haifar da mugunta da ƙeta da makirci da sharri ga musulmi daga cikin abin da za mu fahimta cikin wannan aya ko ayoyi abu na biyun ƙarshe shi ne haƙuri kiyaye dokokin Allah waɗannan suna taimakawa ƙwarai musamman a inda muka tsinci kanmu kuma wannan kamar yadda darasin da za mu tsinta a cikin yakin uhudu ya nuna alkawarin Allah har yanzu yana nan na wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wannan aya tana nan cewa waɗannan ahlul kitabi za su kasanta duribat alaihim dhilla a wani gurin wal maskana wannan tsarin ko alƙawarin na Allah yana amma in kaga aka san haka to daga gare mu musulmi da haka yanzu duk matsalar da ake samu ka dinga ganin musulunci yana karɓar kaskanci a madadin su su karɓi kaskanci wannan ba daga Allah maɗaukakin sarki ba ne daga mu ne shi yasa kamar yadda ake cewa a wani daga cikin yahudawa da ake karantar da yake research sai ya gano cewa ai nan gaba cikin alamatu sa'a duk inda ba yahuda yake sai an kashe shi har ma za a kai matakin da ko a bayan bushiya ya kuya sai bushiya Allah ya bata ikon magana ta ce ya kai musulmi zo ga makiyin Allah nan a bayan aka kashe shi illal farqat aka ce sai wata bushiya da ake kira farqat an ce yanzu sun fi wato ba bushiyar da suka fi shukawa a Isra'il irinta saboda kamar tana rufa musu asiri to amma wani cikin yahudawa da yayi wani research sai ce ya yarda da wannan tunda annabin su ne ya faɗa haka sai ya ta faru amma waɗannan musulmin da muke gani ba su bane abin zai faru da su yace duk abin da muke yi na ba daidai ba su tare da su muke yi a shagiya a yi zina a yi sata a yi kaza a yi kaza ce duk laifuffukan yace da haka musulmin da zai za a ce bishiya kuya a bayan bishiya bishiya ta tona mana asiri ce ba wayannan musulmin bane wayannan muke ne kila dai nan gaba za a yi su me yasa yayi wannan magana saboda halayenmu da nasu bambancin kawai muna sallah amma duk wata katobara da kasassaba da saban Allah da suke haikewa to kana iya samun musulmin da ya kware shi ma a wannan Daka nasara kamar yadda Allah ya ambata tana nan randa duk musulmi suka koma cikin hayyacinsu suka koma kan karantarwar alkur'ani da sunna wannan ɗaukaka tana nan daga Allah maɗaukakin sarki don haka haƙuri da kiyaye dokokin Allah wayannan suna taimaka mana wajen samun ɗauki da taimako daga Allah malamai suka ce ga wata ƙa'ida da za ka gane maƙiyinka a ƙarƙashin wannan ayoyin Allah maɗaukakin sarki yake cewa in tamsaskum hasanatun tasu'uhum wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biya suka ce ga wata ka'ida ta alqur'ani da za ka gane wannan kai hatara da shi duk mutumin da baya san ci gaban ka in kuma ka ci gaba yake bakin ciki kuma yake farin ciki da shigar ka matsala wannan ka rubuta shi a cikin blacklist yana daga cikin alamomin da za ka gane wannan kai hatara da shi domin alkur'ani ya gaya mana sufofin maki yadda suke shine wanda duk sanda wani abu da zai sa ka dariya ko farin ciki ya same ka to shi kuma kuka yake in ka kalle shi za ka ga mood ɗinsa ya canza ya shiga cikin damuwa duk sanda za a ce ga kacan ka faɗa musiba kana kuka shi kuma watan dariyarsa ya kama a to wannan ka ja layi ina fata an gane wannan a gurguje saboda yanayin lokaci su ne ‘yan darussan da nake ganin za mu iya ɗauka a cikin ayar ya ayyuhan ladina amanu na ta tafi bifana har zuwa faɗin Allah in tamsaskum hasanatu to wannan wa idh gadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital Allah maɗaukakin sarki yake cewa wazkur ya Muhammad ya annabin Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ambaci hina kharajta min baitika a daidai lokacin da ka fito daga gidanka labisan uddatal har kana sanye da kayan fada ya ma'aikin Allah ko zaka iya cina lokacin da ka fito daga gida gurin iyalanka kana sanye da kayan yaƙi tanzimu sufufa ashabika lokacin da kake tsara sahu na sahabbanka inda yake su tsatsaya wa tunazzila kulla wahidin wa tunazzilu kulla wahidin fi manzilihi inda kake aje kowane dakare kowane soja inda ya kamata ya tsaya yan kwari da baka ga gurin da za su tsaya yan takubba ga inda za su tsaya ‘yan mashi ga inda za su tsaya masu dawakai ga inda za su tsaya masu wanda suke kan kafafuwansu ga inda za su tsaya kana iya cina lokacin da kake wannan shirya strategies irin na yaƙi to daidai wannan lokacin liliqa'il mushriki ne da kake ta shirya sahabbanka kuke ta tattaunawa yanda ya kamata a yi kuke ta shawara da su don yi haɗuwa da mushrikai fi gazuwata uhudin a yaƙin uhudu katina to ka tuna wannan lokacin da kuke wannan tattaunawar suna baka shawara kai ma kana magana da su wallahu sami'un Allah yana ji yana jin duk shawarwarin da kuke alimun bi af'alikum sami'un bi aqwalikum alimun bi af'alikum Allah ya ji duk tattaunawar da kuke sannan shi yafi sanin wani ra'ayi ne mafi kyawu cikin ra'ayoyin da aka baka shawara akai daka abin duk da za ku aikata Allah ya sani Allah yana sane da abin da za ku aikata sai ce izhammat ta'ifatan ay uzkur ya muhammad ka tuna ya kai annabin Allah muhammad sallallahu alaihi wasallam ma kana min amri bani salima wa bani haritha ko zaka iya tuna abin da ya faru game da wasu kabilu guda biyu ƙabilar bani salima da ƙabilar bani harisa ka iya tuna lokacin da suka yi nufin an tafshala su janye su ja da baya daga fita wannan yakin hina haddathatkum anfusuhum a lokacin da suka ji a ransu birruju'i su koma gida ma'a za'imihim tare da shugabansu almunafik wannan munafikin abdullahi bin ubay khawfan min liqa'il adu saboda tsoron haduwa da makiya ko ka tuna ka tuna lokacin da wayannan kabilu sun himmantu sun yi nufin su janye daga fita yakin tare da kai saboda tsoron haduwarsu da makiya bisa ziga da suka samu daga ra'isul munafiqin Abdullahi bin Ubay bin Salul wallahu waliyuhuma sai dai Allah ya tsare su wanda kabilar su Jabir ne kamar yadda zamu karanta hadisin Jabir yace sun gode wa Allah sun ji dadin saukar wannan gaba ta ayar wallahu waliyuhuma suka ce sun so dama a ce wannan aya ta sauka ma'ana sun ji dadin me ya faru har wannan aya ta sauka akai magana akan su domin kalmar wallahu waliyuhuma ta nuna cewa Allah yana tare da su yana son su yana jikuntar su walakin Allah asamahum wa hafizahum sai dai Allah ya tsare su ya kuma kare su daga biyewa wannan munafiki su janye daga yakin Badar su koma gida da dukkan falalar da aka samu a yakin Badar ko dukkan falalar da ake nufin a samu kai afwan a yakin Uhud to da babu su wa ala Allah wahdahu falyatawakkal almu'minun ga Allah ne shi shi kadai mu'mine suke dogara wa laqad nasarakum Allah ne hakika Allah madaukakin sarki ya taimake ku ayyuhal mu'minuna ya ku mu'minai bi badarin ayakin badar ala a'daikum akan makiyanku almushrikin mushrikai ma'a qillati adadikum wa udadikum jidda karancin yawanku duk da ƙarancin tanadinku irin na yaƙi ba ku da yawa ta fuskar adadi ba ku da yawa ta fuskar ƙarfin soji ba ku da yawa ta fuskar ƙarfin makamai ba ku da tanadi mai ƙarfi amma tattare da rauninku Allah ta'ala ya taimake ku shi sa Allah ce iz taqulu lil mu'minina a afwan wa laqad nasarakumullahu bi badrin sai ce wa antum adillah fakhafu Allah amma sai kuka ji tsoron Allah kuka kiyaye dokokin Allah bi fi'ili awamirihi wajtinabi nawahihi la'allakum tashkuruna lahu ni'amahu dan ku samu gode wa ni'imomin da Allah ta'ala ya muku if taqulu lil mu'minina alan yakfiyakum Allah ya ce ka tuna ya kai annabin Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma kana min amri ashabika game da al'amarin da ya faru ga sahabbanka, game da abin da ya shafi sha'anin sahabbanka fi badarin a badar. Hina shakka alaihim an yaciya madadun lilmushirikina a lokacin da abin ya yi musu nauyi suna tunanin za a samu ƙarin sojoji daga ɓangaren mushirikai, za a samu reinforcement na sojoji da za a ƙaro mushirikai. shine ma'ana id taqulu lil mu'minina daidai lokacin da mu'mine suka shiga wannan fargabar da tsoron ga su dama ba yawa ba kuma suna tunanin a hakan ma mushrikai za su iya ƙara za su iya ƙara samun ƙarin sojoji Allah ta'ala yake cewa fa auhayna ilaika sai muka yi maka wahayi an taqula lahum ka gaya wa sahabbanka dan kwantar musu da hankali da rarrashin su alan takfiyakum ma'unatun ma'unatu rabbikum shin taimako daga ubangijin ku bai ishe ku bane ai da taimako nan zai zo daga ubangijin ku bi an yumiddakum ta yanda ubangiji ta'ala zai kare ku da adadi wato da agajin salatati alafin minal mala'ikaci adadin mala'iku dubu uku munzalina minas sama' wa'inda ga sunan yanzu reinforcement ne daga Allah maɗaukakin sarki zai ƙaro muku soji dubu uku daga cikin mala'iku za su sauka daga sama ila ardil ma'araka ga sunan za su dira filin badar filin yakin yuthabbitunakum dan su ƙara ƙarfafar gwiwaku su tabbatar da ko su ba ku sabati wa yuqatiluna ma'akum kuma su yaki da ku
bana wannan adadi na agaji daga Allah na mala'iku da zai zo ya ce ku bana
wa bisharatun ukhra kum ga wannan وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة وياتوكم من فورهم هذا كودا سن أفكم يا أدي ونلوكتي وكاكو سابدا waɗannan makiya wa tattaqullaha kuka kiyaye dokokin Allah fili ma amarukum bihi ta hanyar aikata abin da ya umarce ku da shi wajtinabi ma nahakum an da kuma nisantar abin da ya hana ku wa yati kuffaru makka ko da kafiran makka sun zo alal fauri musri'ina sun afko muku cikin gaggawa liqitalikum dan siyake ku yadhunnuna annahum yasta'silunakum tsammaninsu yawansu da tanadinsu za su iya kawar da ku da shafe ku daga doron ƙasa su tumɓice ku fa inna allaha to ku kwantar da halin ku kwantar da hankalinku hakika Allah yumiddukum Allah zai yi reinforcement gare ku ma'ana zai ƙaro muku agaji bi khamsi alafin min al mala'ikati na mala'iku dubu biyar musawwimina waɗanda suke masu alama ay qad qad a'lamu anfusahum wa khuyulahum sun yi wa kaunan su alama sun yi wa dawakan su alama bi alamatin wadihatin da alamomi bayyanannu wanda da ka gansu ka san wayannan na daban wa ma ja'alahu Allah illa bushra lakum wa ma ja'alahu Allah ay wa ma ja'ala Allah hadha al-imdad bil malaika wannan reinforcement ƙari da Allah ya kawo muku na mala'iku bai sanya wannan ƙari ba illa bushra lakum sai dan yayi muku albushir na cin nasara yubashshirukum biha saukar wannan mala'iku dalilin dan Allah ya muku bishara da su walitatma inna qulubukum kuma dan zuciyarku ta ƙara nutsuwa wa taqibu kuma zuciyarku ta yi muku daɗi bi wa'adin lahi lakum saboda alƙawarin da Allah ta'ala ya muku wa man nasru illa min indin lahi al'azizi kuma dama nasara ba a sa ran samunta daga wurin wani in ba Allah ba al'azizi ladi la yi ghalab buwayayyen sarkin da ba a fin ƙarfinsa alhakimu fi tadbirihi wa fi'ilihi gwani wajen gudanarwarsa da kuma aikinsa subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki yace liyaqta'a tarafan min alladhina kafaru dan Allah ya karya lagon wasu daga cikin kafirai ai wa kana nasrul nasrullahi lakum bi badr wannan nasara da Allah ta'ala ya baku a yakin badar ya baku wannan ne li yuhlika fariqan min al-kuffari bil qatl dan ya halakar da wani bangare daga cikin kafirai ta hanyar karkashe su wa man naja minhum wanda kuma ya sha daga cikin su min alqatil ba a samu kashe shi ba raja'a hazinan zai dawo gida cike da bakin ciki da takaici kad zaqat alaihi nafsuhu zuciyarsa ta kuntata ta cika da bakin ciki saboda wasu daga cikin su manya an karkashe su shi kuma ya sha da kyar yadhharu alaihi alkhizi wal'ar inda kunyata da taɓewa za ta bayyana a gare shi shi ne liyaƙaƙa a ƙarafan minan ladina kafaro don Allah ya karya lagon wasu daga cikin kafirai au ya kibita hom ko ya kunyatar da su bayan ƙalibu ƙa'ibina su dawo gida suna taɓaɓɓu cikin baƙin ciki ga adadi mai yawa ga tarin makamai ga izza amma wasu mutane 'yan tsiraru da ake ganin ba su da yawa ba su da tanadi mai yawa amma gashi sun lallasa su a gurin yaki Allah madaukakin sarki ce laisa laka ya Muhammad min amril ibadi shay to kafin mu karanta wannan ayar ina ganin zai yi kyau a daidai wannan gabar mu dan koma mu dauki waccan kissa da muka dan fara karanta ta ajiya na wala nasarakum Allahu bi badri in kun tuna dai wannan wa idh gadauta afwan wa idh gadauta min ahlika tubawwu'ul mu'minina maqa'ida lil qital akwai sabani tsakanin malamai shin wannan ayoyi suna magana ne game da yakin badar ko kuma ayoyi ne da suke magana game da yakin uhud jumhur daga cikin almufassirin sun ce ana ayoyin suna magana ne game da yakin badar a yakin uhud afwan yakin badar shi kuma ainihin wato ka koma cikin suratul anfal idh tastaghithuna rabbakum can to har ma a can gaba za mu tattauna yanda za a rinjayar tsakanin waɗannan matsaloli insha Allah shin yakin badar din ne wasu sun ce badar ne wasu sun ce uhud ne to amma zance mafi rinjaye na malamai yakin uhud ne kuma yakin Uhud kamar yadda muka faɗa jiya a ranar Asabar aka yi shi cikin watan Shawwal shekara ta uku daga hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma mun ji kusan dalilin ko sababin wannan yaki mushrikai sun riga sun shaka a yakin Badar ba su ji dadin abin da ya wakana akan su ba a yakin Badar inda an karkashe wasu muhimmai daga cikin su waɗanda suke ji da su irinsu abu jahal irinsu utuba irinsu rabi'a duk sun kwanta dama a yakin badar don haka har abu sufiyan ya ci alwashin dukkan wani transaction wani kasuwanci za a tara kudin wajen aika goron gayyata don a yi gangami don a samu damar zuwa lokaci ɗaya a wa musulmi kwaf ɗaya da haka cikin dundunar da suka tara hadda ahabish hadda habashawa da aka sai ga su sun tinkaro garin madina cikin soja soja soja dubu uku suka zo suka tsaya kusa da garin madina annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka karanta jiya yayi sallar juma'a bayan yayi sallar juma'a ya sai ya fahimci ga abin da ke faruwa to a lokacin ya nemi shawarar sahabbai shin a zauna a garin madina wajen ba garin madina kariya ya zama ba su ba takalar su aka yi ba in sun kawo hari mu kare kawunan mu ko kuma tun kafin safar mana mu mutun kare su to kamar yadda muka ji jiya Abdullahi bin Ubay shi kam ya zabi ya ba da shawarar ka afta kuma ba za ka yi mamakin wannan shawarar ba domin sifar munafikai da ba akwai tsoro yace shi yana ganin a zauna a cikin garin Madina in tsotsai ya sa sun shigo garin madina akwai zaratan samari da mazaje sojoji waɗanda za su fuskance su su gaba da gaba da su sannan ga yara ga mata cikin gari su ma za su ba da gudunmawa ko da da hanyar jifa ne da duwatsu in ku suka juya a guje to kuma sun ji kunya za su koma cikin taɓewa wasu cikin sabai kam sun musamman waɗanda ba su samu zuwa yakin badar ba wannan rashin zuwa yakin badar yana ci musu tuwa a ƙwarya suna jin ba daɗi to su kam sun fi marmari da sha'awar da mararin a fita wajen wannan kafirai da suke can wajen uhud da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga gida kamar yadda muka karanta jiya ya sako kayan yaki to bayan ya fito sai ya tafi cikin sojoji mutum dubu ma'ana ɓangaren musulmi sun su dubu kaga a nan ma kamar yadda ya faru a yakin badar an fi su yawa to a yakin uhudu ma haka domin a yakin uhudu kaga su su dubu ne a yakin badar can a yakin badar afuwan wajen mushirkai wajen su su dubu ne su kuma musulmi ba su wuce ɗari uku da kaɗan ba a yakin uhudun nan kuma mushirkai su dubu uku ne su kuma musulmi ba su haura dubu ɗaya ba a karan farko yayin da suka zo wani hudu ake kiransa a shaut to a nan ne abdullahi bin ubai bin salul ya zige sulhun rundunar raja abdullahi bin ubai bi thuluthi aljaish mugdaban a fusace ya janye mutum kusan 300 a cikin mutum dubu ɗaya. me yasa saboda wai ba dauki ra'ayinsa ba Daka ya zai kawo kamar shi yana babban mutum ya ba da shawara a gidauka. Ya ce kar a fita a zauna kuma an fita. To tun da haka ne bari ya yi zagon ƙasa a cikin rundunar sai ya zige masu raunin imani ko kuma munafukai irinsa sai ya zige mutum ɗari uku. Haka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ci gaba da tafiya da ragowar rundunar kaga ba fi mutum ɗari bakwai ba. Har ya sauka a wani guri da ake kira Shi'ib a Uhud fi udwatil wadi wanda yake shi ma wannan kaga Allah ta'ala ya ishara da irin wannan udwatul quswa udwatul udna cikin suratul wato abin nan abin nan suratul anfal annabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala dhahrahu wa askarahu ila uhud sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya bayansa inda runduna take da inda runduna suke zuwa Uhud wa qala yace la yuqatilanna ahadun hatta na'murahu bil qital manzala ce kada wanda ya soma yaki sai mun bada umarni da izinin a fara yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shirya domin yin wannan yaki da sahabbansa mutum 700 to anan ne ammarar rumat ko amar ammara alar rumati abdullahi bin jubair abdullahi bin jubair akwai wasu ƙwararru wajen harbi to waɗannan mutum wajen mutum hamsin sai ya shugabantar musu abdullahi bin jubair ya ce kai ne shugaban arrumat wanda ɗan uwa ne a wajen bani amr bin awu ya ce da su in zaho alkhaila anna ku kare mu daga farmakin wato mahaya da wakai ta nan ɓangaren kar ku bar wani cikinsu wanda yake haya akan doki ya kawo mana farmaki ta nan wala nu'ta yanna min qablikum kada a shigo mana ta ɓangaren ku kuma ku zauna ku lazumci wannan gurin kar ku bar nan gurin ko mun yi nasara ko an yi nasara akan mu kai annabi ƙarshe ce musu yema wa in ra'aytumuna takhaffafuna at-tayru fala tabrahu makanakum koda kun ga ana daidai daidai da mu kar ku bar nan gurin inda nace ku tsaya da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cikin riga ta silke guda biyu ya mika tuta a hannun matashin nan Mus'ab ibn Umair رضي الله عنه أخابني عبد الدار وأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الجلمان يومئذ أو النرانر من ذا الله صلى الله عليه وسلم yayi ba da approval ga wasu cikin yara waɗanda ake ganin ba su balaga ba a yakin badar aka ce za su iya za a iya haɗawa da su cikin sojojin wa akhara akharin duk da cewa wasu ya jinkirtar da su ya ce su koma gida su ma kuma ya ba su dama ranar da aka yakin khandak domin akwai kusan shekara biyu tsakanin yakin Uhud da Khandaq da haka lokacin da Khandaq ta zo shekarunsu sun karu sun kai shekarun da za a iya fita da su yaki can ma a gefe guda Qurayshawa suna can suna gama shirye-shiryen su su su dubu uku sannan a cikin dubu uku nan akwai dawakai mahaya dawakai mutum ɗari qad jannabuha wannan sun ware su gefe a gefe wannan mahaya ne na dawakai kamar mutum ɗari faja'alu alamai manatil khair wato a daman wayannan mahaya dawakan sai suka sa Khalid bin Walid lokacin bai musulunta ba sai zama yana wannan bangaren wa alal maisara a hagun rundunar tasu sai suka sanya Ikirma ibnu Abi Jahal shi ma lokacin bai musulunta ba wadafa'ul liwa suka ba da tuta ta yaƙi zuwa ga bani abdiddar sun makana bainal fariƙayin sannan kuma abin da ya wakana tsakanin ɓangarorin nan guda biyu ya wakana wanda fashin baƙinsa zai zo insha Allah ta'ala nan gaba ya tsaya a nan shi ma ya ce domin akwai bayanin ci gaban maganar yakin a can cikin wannan sura dai a can gaba insha Allah ta'ala muka zo za mu ji kuma daga nan me ya faru to shine sai malam ya ci gaba da dorawa da maganar ayar wa idga dauta min ahlika tubawwul mu'minina maqa'ida lil qital wallahu samiun alim kamar yanda muka ji gaba daya akhraj al imam ahmad imam ahmad bin hanbal ya fitar da wani hadisi al-simak yake cewa sami'tu iyadan al-ash'ari yace naji iyad al-ash'ari kana yace shahidtu al-yarmuk wa alaina khamsatu umara abu ubaida wa yazid bin abi sufyan wa ibn hasan wa khalid ibn al-walid wa iyad wa laysa iyad hadha alladhi haddatha simakan qala wa qala umar ma'ana sun fita yakin yarmuk wata shekara wani cikin yaƙe-yaƙe ne da aka yi yaƙin yarmouk to sai ainihin wa'alai na ba akwai kwamandoji guda biyar waɗanda suke jan rundunar akwai abu ubaida akwai yazid ibn abi sufyan akwai ibn hasana akwai khalid ibn walid akwai iya qala me bada labarin sai ce wa qala umar idza kana qitalan fa alaykum ubayd ubaydallah fa alaykum abu ubaida idan yaki yayyaki to ga abu ubaida nan qala fa katabna ilayhi iyad ya ce sai muka rubuto wa sayyidina umar wasiƙa annahu qad jasha'a ilaina al-maut yace muna dab da mutuwa fa mutanen nan shirin da suka yi ba karami bane wastamad was tamdadnahu muka nemi reinforcement daga wajen sayyidina umar ma'ana muka nemi sayyidina umar ya karo mana yawan sojoji mutanen nan kafiran nan a yarmuk sun yi shiri fakataba ilaina sayyidina Umar sai ya rubuto mana reply amsa innahu qad ja'ani kitabukum tastamidunani ce wasiqa ku tazo mun cewa kuna neman ƙarin sojoji wa inni adullukum ala man huwa a'azzu nasaran wa ahsanu jundan to ina so in nuna muku wanda yafi girma wajen bada nasara sannan yafi ƙarfi wajen bada kariya ga rindina Allahu subhanahu wa ta'ala. Fastansiruhu ku nemi taimakon Allah. Fa inna Muhammadan sallallahu Alaihi wasallam sai na Umar ya gaya musu ya ce, Ku sani annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, ƙadun sira an taimake shi fi yaumi badarin a ranar da aka yi yakin badar fi aƙalla min uddatikum ƙasa da irin wannan tanadin naku. Da haka wa man nasur illa min indillah. abin ba yawa ba ne ba ƙarfin makamai ba ne fa'iza ja akun kitabi haza idan amsar wannan wasiƙa ta wata zo muku faƙaciluhum kawai ku nemi taimakon Allah ku yaƙe su wala turaji'u ne kar ku sake dawo min da wata magana qala iyad yace faqatalnahum fahazamnahum arba'a farasikha yace haka muka kwafi yaƙe su kuma muka karya wannan rinduna wa sabna amwalan muka samu dukiya mai yawa fata shawarna har ma muka dan yi shawarwari fa ashara alaina iyab iyab dinnan ya bamu shawara an nu'ti an kulli bi ra'sin ashara cewa cikin ganimar a bada kashi goma ko a bada raƙuma ko abinda aka samu na ganima guda goma wato ga dukkan wani kwamanda cikin kwamandojin rundunonin nan guda biyar qala iyad yace wa qala abu ubaida abu ubaida a gurin bayan an gama yaki sai yake cewa man yurahinni wane ne zai yi gasar tsere da ni sai wani cikin wani saurayi cikin sahabbai sai ce sai daga hannu yace in ba za ka yi fushi ba ni in ba za ka yi fushi ba ni zan yi tseren tare da kai fa sabaqahu fara'aytu a ƙisatai abi ubaida yamfiran suka zuba tsere abu ubaida ya tsere wa wannan matashin iyab mai ba da labari ya ce ina ganin wato gashin kan abu ubaida yana ta kaɗawa saboda gudu wa huwa khalfuhu ala farasin arabi shi ko wannan saurayi yana biye da abu ubaida akan doki yana bayan abu ubaida abu ubaida ya tsere masa wa badar tunan uhud kenan badar mahallatun baina makkah wal madina mun ji wancan kenan shi kuma badar wani guri ne tsakanin makka da madina tuqrafu bi bi'riha an fi sanin sa da rijiyar gurin mansubatun ila rajulin ana danganta wannan rijiya ne zuwa ga mutumin da hafara hashi ya gina ta yuqalu lahu badr ibnun narayn shi sa ake kiran rijiyar badar saboda wanda ya tona rijiyar badar sunansa badru ibnun narain qala sha'abi badr bi'irun li rajulin yusamma badaran imamu sha'abi yake cewa badar wata rijiya ce ta wani mutum wanda ake kiransa da suna badar fattaqullaha la'allakum tashkurun lokaci yayi to insha Allah ina ganin sai mu mun ji dai kamar kanun labarai insha Allah na badar so cikakken bayanin yakin afwan ina ta cewa badar saboda wa idga dauta min ahlika din nan tana dauka ta kuma za mu ji tattaunawa da malamai suka dan akwai masu cewa badar din ne ayoyin suke magana akai amma duk da cewa mun tafi akan malaman da suke cewa uhud ne to insha Allah in muka zo gabar za mu ji dalilin da yasa suka ce ba badar bane uhud ne insha Allah da za kuma mu ji dalilin wayanda suka ce ba uhud bane badar ne insha Allah ta'ala abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah madaukakin sarki ya ji kan magabatan mu Allah ya ba su aljanna madaukakiya Allah ya girmama ladan su waɗanda suke asibiti da waɗanda suke gida cikin marasa lafiyar mu na maza da mata Allah ka ba su lafiya da kuma Allah ya kare mu da lafiya Allah ya karɓi azumin mu Allah ya karɓi sallolin mu Allah ya karɓi tafsirin mu Allah ya karɓi dukkan karatutukan mu Allah ya karɓi dukkan ibadar da muke gabatarwa a cikin waɗannan kwanaki abinda ainihin wato Allah ta'ala ya tanada na gafara da rahama da jin kai da albarka a cikin wannan wata Allah madaukakin sarki ka sa muna da rabo a ciki Allah ka sa mu cikin bayin da zai yanta a cikin wannan wata Allah madaukakin sarki ka sa mu cikin waɗanda za su dace da daren lailatul qadri Allah dukkan masu bukatu na alkhairi a cikin mu Allah ka biya musu wayanda suke cikin damuwa Allah ka yaye musu Allah madaukakin sarki ƴan uwanmu da suke neman dauki waɗanda suna wuraren da ake tashe-tashen hankula Allah ka kai musu dauki Allah madaukakin sarki ka kawo musu ka kai musu agaji ka kai musu gudunmawa waɗanda suke hana wato suke hana zaman lafiya irin waɗannan wurare in masu shiryuwa ne Allah ka shirye su in ba masu shiryuwa bane Allah kai mana maganin su Allahumma i'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikeen wa dammir a'da ad-din wansur ibadak al-muwahhidin Allahumma rabbana atina fid dunya حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله